barka da asubahi yaya ibada malam ina da tambaya ta ce babanmu ne ya rasu gratutun shi bai fito ba na ji kana cewa idan mutum ya mutu yana mutuwa a raba masa gado eh haka ne to shi ne sai ta ce wai gida ne ya bari a ok ya bar gida amma gratutin bai fito ba muna so in ya fito ne sai a raba gadon amma akwai yayanmu da yake daga hankali wai a raba gadon ko a raba gidan kuma a sayar a bashi kudinsa na farko dai shine ba ruwan shari'a da wani gratuti a ka'ida da mutum ya mutu ana kai shi makabarta da an dawo kawai a zo a raba gado ma ko da ba a yi kwana uku ko kwana kaza ba in kun jinkirta ya dan yan kwanaki wannan ba laifi amma ba a so a bar gado ba a raba shi ba wannan ɗabi'a da al'ada da ake da ita gado gado ya daɗe ba a raba ba wannan kuskure ne garatutin din ranar da ya fito sai a daɗa raba shi an gane kuma wannan babban yayan na babban yayan ku da ya ce shi a bashi kasansa ya fi ku gaskiya da haka ki gaya musu su raba gado a bawa kowa rabansa in wani zai sai gidan ku ci gaba da zama a gidan ba laifi amma a rike a rike gado a ƙi raba in wani ya mutu a cikin kufa wannan ba daidai bane ko wani babban yaya ya zo ya rike kuɗin mutane da gadan shi ya je shi yake juya kuɗin yana ta ƙara aure yana canja mota yana abuwa ku kuma ya bar ku da wahala kuɗin makaranta sai kun ta binsa kuɗin ubanku ne an ƙi a raba gado babban yayanku ya rike ya ƙi ya bari a raba wannan ba daidai bane zalunci ne da haka idan an mutu kawai a raba gado Allah ya ganar da mu idan yana da babban kamfani za a yi kasuwanci a dai raba sai a bashi a haɗansa lauyoyi su rubuta wani yana da percentage kaza yana da kaso kaza a ci gaba da juya business din idan an zo sai a rinka rabawa idan an zo sai a rinka rabawa a a bisa gwargwadon kowa kasan da yake da shi wannan shine abin da ya kamata a yi wannan tace da fatan an tashi lafiya Allah ya sa haka amin Allah ya ƙara ilimi Allah kuma ya ba da daman ilmantarwa malam ni ne nake da yara mata kuma ba sa islamiyya kuma muna son su yi karatu kuma gashi ba mu da hali shine nake a neman ka taimaka mana don girman Allah ma, ma menene mamansu ta rasu to almuhim wannan wannan wannan matar da ta rubuto tana da yara tana son su shiga islamiyya ba ta da hali take cewa taimaka mata to ta samu yan hizba ku yi mata interview sai a kawo ta ta zo sai mu yi magana mu ga ta ina za a iya taimaka mata insha Allah ta'ala Allah Allah ya baki ikon sa ƴaƴanki su yi islamiyya wannan abu ne mai kyau a sa yara su shiga islamiyya duk wacce ta yadda ba ta islamiyya ko ɗanta ba islamiyya za ta yi da na sani wallahi gashi nan yara suna ta zama 'yan kalare suna ta kashe mutane suna suna shan kwaya suna yawo da wuka suna ta'addanci saboda ba a kai su makaranta ba ba boko ba arabi hasara ne wannan da fatan malam ya tashi lafiya dan Allah a taya ni addu'a ina fama da ciwon mara malam duk lokacin da na ke yin al'ada sai na suma Allahu akbar ta ce na yi maganin asibiti na yi na islamic amma har yanzu dai ban samu sauƙi ba Allah Allah Allah ka ba ta lafiya wannan mata da ita da duk wanda suke da larura in dai za su yi period sai sun suma ko sun ciwo akwai wadda wallahi sai an daddanne ta kuka ta ihu wallahi akwai abin tausayi Allah yaye musu eh Allah yaye musu insha Allah bayan sallah ina koma Kano sai a kira ni akwai wani likitan da zan hada ki da shi sai ai masa waya zai baki magani insha Allah Allah ba da lafiya malam assalamu alaikum a taimaka min da addu'a mijina ya dauko ni daga wata jaha ya kawo ni wannan garin gashi yayi aure ya tafi ya bar ni babu ci babu sha yau shekara guda kenan idan na kira shi baya daga wayan kuma wallahi malam babu wanda na sani a garin nan abinci ma makwabtana suke taimaka min tunda na zo garin nan ban yi waya da kowa ba malam a tiya ni da addu'a Allah ya sa ya sake ni na yi na yi yaban takarda na yaƙi kuma wallahi malam ina cikin gata na ya ɗauko ni ya ce zai riƙe ni tsakani da Allah kuma tun da na zo ni na rabu da tun da na zo garin nan na rabu da farin ciki a rayuwata kullum sai dai in yi ta kuka malam dan Allah ka taimaka a ka taimaka min Allah sorry na farko ke baiwa Allah aikin san garin ku ko tunda kin san garin da ya dauko ki shekara guda ya ajiye ki ba ci ba sha makota ne suke baki ai ba zai iya auren ba kuma ya ƙara aure yayi tafiyarsa ki hada kayan ki tafi garin ku ki hada kayan ki tafi garin ku wannan namiji ko Allah ya wadaran sha'anin sa wallahi um ɗan hizba a neme ta ki zo ki samu ɗan hizba sai a ranar asabar sai ki zo sai mu ga ya za a taimaka miki sai mu kira iyayen naki kuma tun da kin ce baki san kowa ba sai mu ga za a taimaka miki insha Allah za mu taimaka miki kuma a bani lambar wayar mijin insha Allah bi idnillahi ta'ala ko a ina yake sai mun nemo shi in bai zo dan Allah ba ai hukuma ta kawo shi kuma ba zai bari ba za mu bari ki wulakanta ba da taimakon Allah bi idnillahi ta'ala ki zo rana asaba yan hizba in ta zo ku kawo ta da ita da wannan mai matsalar yara da take so su zo islamiya ita ma a kawo ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rashin mutuncin da me yake kama mutum ya je auro yarinya a cikin gatanta ka zo ka ajiye ta a wannan garin dan wulakanci shekara guda ba ci ba sha baka kula ta ka tafi kuma ya je ya ƙara aure shi yasa nayi wani wa'azi kuma zan dada maimaita shi mazan da suke zuwa suna ƙara aure bi gairi dalilin ba sababi wallahi wasu matan da suke yakar mazan su cewa kasu ƙara aure wallahi suna da dalili da kike ga wata macen tana shegen kishi wai mijinta kai ya ƙara aure wallahi tana da hujja malam mutumin da bai baka ci ba bai baka sha ba bai baka wajen zama mai kyau ba bai kula da lafiyan asibitin ka wai kawai sai ka je wai wai ya tafi wai neman aure ai wannan ai zalunci ne ai da haka in mace ta tsaya ta kane kane ta ce a'a ba yanzu ba ba ta yi laifi ba waɗannan maza waɗannan maza suna buƙatar a yi musu wa'azi gaskiya Allah shirye shi ke kuma Allah insha Allah bi idnillahi ƙarshen wahalar ki ta zo da yaddar Allah insha Allah kuma ko ya dawo ya gyara ko ya dawo ya gyara ya kula da ke ɗauki nauyin ki ko kuma ya haɗu da fushin kuliya ɓarai da gaske sai mun haɗa shi da masu neman 'yancin ɗan adam ma da masu neman 'yancin mata kwarai da gaske ya je da gwamnati wannan ai zalunci ne wannan ka ajiye mace ki ga wai kowa bata ina jin bata da wayan ma da za ta buga ni iyayenta suna can suna cewa wance ta yi aure tana kaza ashe tana cikin azaba yanzu a garin nan fa aka gaya mana akwai mutumin da ya tara wa mace ya shida ya gudu ya tafi ya batta wallahi yanzu abin da take daji take tafiya da 'ya'yan yaranta su je suna tsintan kashin shanu a garin nan kai shekaran jiya da muka je wani ƙauye jiya ne ma da muka je wani ƙauye wa'azi jiya da mun karatu a nan ba muna dawowa sai da muka ga matan nan wani yake nuna ce malam kaga ga matan nan ga ta cin ta ɗauko kashin shanu a buhu kashin shanun take kawowa ta zo kofar gidanta ta dan jijjiga shi da ruwa ta jajjaga shi ta ajiye shi masu tafiya gona suna kaiwa taki sai su zo su saya da shi fa take samu ta ci abin da za ta ci haba dan Allah ina mijinta ya gudu ya tafi da ita yaya shida a nan wata mata ta zo mana ta ce ya mata ciki ya tara mata ƴaƴan mata hatta yaran ta kawo su anan dangan zangan da su ƴan mata budurwa ta ce malam na tura su je suna aiki a guri ana neman su ana neman mutuncinsu ba mu da abin da za mu ci ba mu da abin da za mu sha wannan wani irin aure ne wannan waɗanne irin al'umma ne waɗannan marasa tausayi marasa jin ƙai yanzu wanda ya wannan Allah zai bashi wallahi Allah bai zai bashi ba da haka ku kula mata ku daina auren kowa da kowa ku rinka bincike wanda zai aure ki zai iya rike ki ya zo ya tara miki yaya gudu ya tafiya barki wannan ba daidai bane ba idan mutum yana da uzuri talauci bukata wannan an sani amma shi kadai ne talaka ya zo ma ya zauna kusa da kike man ki rinka gani ku sha wahalar tare amma ya tafi ya gudu ya barki ga yaya ba waya baya daukan waya haba malam barka da wannan yanayi da fatan muna yin azumi lafiya cikin ƙoshin lafiya malam ina neman taimako ne domin a taimake ni da alkur'ani izu biyu domin na dinga tilawan karatun nan na alkur'ani insha Allah za a baki qur'ani izu biyu ba izu biyu ba ma biyar ma zan baki malam a rubu a aji idan an tashi sai ki zo in kika zo ba ke ba kin ga wannan gilas din nawa zan gane in ba ke bane ga takarda aina ganta na sa ki rubutu in gani yawwa kar wata ta yadda ta zo ba ita bace ba yawwa rike min takardar nan insha Allah za a bata wanda muka mata alƙawarin alƙur'ani ma jiya ne ko shekaran jiya mutum biyu ne an zo musu da ƙur'anan su yawwa in dai ƙur'ani ne insha Allah in dai an tambaye ne za a same shi insha Allah Allah sai ya bani ƙur'anin da zan bayar yawwa amma fa banda kuɗi kam ƙur'ani dai yawwa don kada wata ta rubuta malam na taimaka min da dubu biyu Allah ya saka da alkhairi malam mahaifiyata ba ta da lafiya ba ta samu ta yi azumi duka ba ta yi guda bakwai ba ta yi ashirin da uku ba tana da matsala ulcer amma bana ta yi amma malam yaya azuminta na bara muna so a yi mana ƙarin bayani tunda ta yi bana ta samu lafiya idan ta sha ruwa sai ta rama waɗancan na bara a hankali in ta yi ɗaya kwana uku sai ta huta bayan sati biyu ta ƙara yin biyu har dai ta rama abin da za ta yi kenan insha Allah ba ciyarwa za ta yi ba tunda ta warke insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara maka lafiya amin ita wai wannan kokonto ne yake damunta ta yi sujada ɗaya sai ta ji kamar bitai ko ɗaya idan ta idar da sallah sai ta ji kamar ba haka ba na gaya muku duk lokacin da kokwanto ya auri mutum da kin ji cewa bi kika ko ɗaya ki mai da ita ɗaya in kin gama sallah sai ki sujada ba adi kawai shine maganin kokwanto da kin ji kina tunanin ɗaya kika ko biyu kawai sai ki mai da ita ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi miki kuma ki rinka zama da alwala yana maganin waswasi zama da alwala yana maganin kokwanto da waswasi tambaya ta ƙarshe da fatan ka tashi lafiya Allah ji kan iyayenka da sauran musulmai baki daya amin yana tambaya kamar haka mace mai al'ada da ciwon ciki in bata sha magani ba tana kwana tara da da ta sha magani kuma sai ya dawo kwana uku yanzu malam za ta jira sai kwanakin nan sun cika ta yi tsarki ne ko kuma za ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta ina neman ƙarin bayani to wannan wani hukunci ne kuma idan ya tsaya a kwanakin kika ga alamar da na yi bayani na ɗaukewar jinin al'ada duk alamun sun bayyana sai ki wankan ki sallah ki cigaba da mu'amalar ki idan kuma ya sake dawowa to kin ga wannan ya nuna bai gama tafiya ba kenan idan lokacin ratar ya kai kwana ɗaya da yini ɗaya to ki ɗauke shi a matsayin tsarki in bai kai haka ba kuma to baki tsarkaka ba ki dai nemi magani ki je wajen likita zai daidaita miki yadda al'amarin yake insha Allah a masu yara da marayu maza gobe gobe shi to masu yara marayu maza ku kawo su gobe maza masu form dan mun kira suna wajen mutum 100 ba su zo ba to mutuwa suka yi ko sun bar garin ne ba mu sani ba da haka wanda aka musu dinkin sallah bara marayu maza mata dai mun gama da su to gobe ana kiran ku sai ku zo a dauki sunan ku dan a muku dinkin ku insha Allah ta'ala ku zo da wuri saboda lokaci ya kure telolin suna wahalar samuwa yanzu da haka gobe sai ku zo da su a auna su insha Allah ta'ala a gobe ne za a yi tambayoyi yau juma'a muna da uzuri Allahumma izil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته